الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم السلام على أشرف السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you. shi ne shigida wato ka jingina da wani abu ka dogara da wani abu baka sa hannun da aka ka dogara da shi shigida yana ce ba ya zama kaya cikin ta abubuwa ta mankulu ne aka yi da yake zawo da ne kira a nan shi ne a taba kuru ta kankarewa da aka yi da shi ma'ana daidaitawa sunan kuma ka yi kuma yana nuna kamar zaman kafin wani yanzu mana da rai cikin su zuci abin da haka ya shirya jire ba domin ya jire cikin ya suka da alara ya hangar da cikin sama wanda kuma zai zuba da yawa da yawa amma duk wanda ya ji a kudin cikin sa akan cinyoyinsa kuma kuma dama yana jin nauyi da sa a cikin sa ko ya yi canza abin cikin cikin sa wani yawancin magana ta a wajen ake wani yake baya zama ya harfi da jira wata ta'adu ne da yuki da kuma kirshewa na zama cin abinci da kamar ke zama na ce kamar kamar jinsa kama kudi da da gida da gida da da zuwa da ake ganar da shirwa a ciki wanda ya zauna kai zai sami shi kuma da jira a cikin sa alama ta tabo amma abin da shi kasanta ya ji fara haji a yaki duk wanda yake zaune a cikin wannan zubar yadda yake da akala dole ya dawo shi da yawa kuma da yawa ta a cikin sallallahu alaihi wa sallama amma annabi sallallahu alaihi wa sallama inna ma kana yusu min akali yusu min tawfiq ko min tawfiq zaman da za a yi zaman wanda yanzu zai kashe ko zaman wanda yanzu za a kira wani shi ne su gobe shi wanda da ya ci wanda su shi da zama ba da ke ki shi da duniya iyan mukiyan wato a gobe bayan su wani kuma yana cewa muna ma ana abdun ni ba ba ni abdun da ba ya ba mu na abu ni da suka ci abinci da wani da ba ya ci abinci da ke san samu da da ta zai ji su da bayan ji su la kuma yana zama da wani da ba ba ke zama wani zama da hadi da ji ki kai da mai da alaki alaki sai ku ya mu kai da ku da yawa da ba ya nan mu su kuma da shi da yawa a wajen ba don ta yi ke wani da ke kai ko kuro da kana ba su kuro da shi ba a cikin kawo a cikin kasu shi da shi ka shi da shi kai ba ma cikin kai da wata da yake yi a nan a wato kasa da dogara da kasa zuwa wata baya kaiwa ba sai dai a aiki wannan sun zai وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم وكان كتب النبي صلى الله عليه وسلم بايا لما ترشم بعدين kuma baya kuma hannunsa da baki daya a abinci don da a sai dai ta cikin su da na tsakiya da manuniya da wannan yana waɗanda da suke kan ko kwanciyar a wasu yanzu da zara wani ne ba zai zuwa hannun sa don zai zo da takaitawa su kawo da ba kana kalilan ya kasance ka dare shi haka ba bacci annabi sallallahu alaihi wa sallama bacci da ka dare zalika asar sahiya ga hadisin da su sun tabbatar da tarihi da ala annabi sallallahu alaihi wa sallama bacci da ka dare ومع ذلك فقد كان صلى الله عليه وسلم إن عيني يتنامان ولا ينام سليم amma kuma da haka ma a ɗaɗɗin ma yake ita ne kawai yake bacci amma zuciyar a ɗaɗɗi zuciyar da yake sauraron wahayi daga Allah ta baraka wa ta'ala bayan da za a yi karanta ko da shi a wani a cikin tana jiran wahayi daga Allah ta baraka wa ta'ala ko da shi ma taron su suna cewa ba yadda za a yi sai kana da san za ka same shi Allah ya ce sai za ka yi sallah ko mu gari ko wani da ne kar hanya da zuwa lalawa sallah yake da kake da wannan shi sallah ne kuma haka ba ya ana kuma a ji a same shi da lalaci
da kana naumu ala jani da ila ainihi kuma in dai zai kwanta to da kan jikin sarga ne ke kwantawa iske saharar ala jannatin naumu don bayyana ruwa a tsakanin bacci duk wanda da karshe ya shi ya kwanta da sashin jikin sarga ba a kasa to bacin sa ba zai yi amma duk wanda da karshe zan jikin sarga ruwa a kasa to bacin sa zai yi
لأنه على الجانب الأيسر أعلم domin bacci a bangaren hagu a halatta ya fi daɗi saboda zuciya ita ma ta samu nutsuwa domin zuciya a bangaren hagu ne. Idan ta farka bangaren dama to biyuwar da ke tana aiki to da haka ba ta samu nutsuwa ba. Amma da ta kwanta bangaren hagu kamar yaro ne da ke faɗa da shi. To ita ma ta tarihi ita ma ta tarihi ta yi.
وما يتعلق به من الأعضاء الباطنة da abin da yake rayuwa da shi da zaɓaɓɓun da suka koyi a cikin jiki yare nan بينها إلى الجانب الأيسر saboda zuciya ta da ta bangaren abu ويستجيب ذلك عن mara shi kuma wannan zai jawo nauyawa a cikin baccin المسؤول da tsawo وإذا نام النائم على العينين amma idan mai bacci ya kwanta a kasar da shi na dama an laka da kan zai zuciya ta rataye وكلك wakalika kuma ya zo bai da nutsuwa أصبح a الإفاقة kasar da sauri ɗaurawa farkawa da an yi maka da zai maka domin dama wasu ba wai daɗin su ne
ولم يذكره الاستجراب zirgewa cikin bacci ke zirge shi ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ke baya da shi amma yana kwanciya da wasu cikin da rauni da ta dama mun sa yin da mun da rauni amma da dama ce ya fi yawa kuma yana yin da shi ne sallallahu alaihi wasallam da yawa za ta shi mutum ke ma'ana ya yi jinkiri da kallon sama suka wuri ko bacci na shi Allah suna da shi ba irin bacci ba ne ko bacci sa baya kashi a wani duk wanda ya bacci duk wanda ya bacci ba su lara kula da kuma ya ce ba zai kaza zai kaza a duk wani nauyi ba da tawaka idan sai ya farka da baccinsa to ya tashi a wani amma ne kula da su ba ni ba ni ba da ni ta nama ina wa ya na mutu ni su kula da yake rantsewa amma zuciya ta baka da ko da shi a wani sake da ke a wani sake saboda ne saboda tsoron wani domin ya kan yi bacci suka ce har wani kayan a jirgin shayi amma da ake za a yi sallah irin su kan su a rana amma shi ba ya san ta Allah ne ya ce Allah ina ne ya kusa zana mutum a ina mutum kada tsarkawa amma duk idanuwa guda sun madaurin dubura ne da sun yi bacci sai madaurin ya bacci wanda aka yi sun yi bacci mai nauyi to a wani ta kawo wanda aka yi tashi a rana. Tafsirin sai fasali والطرف الثاني sai nau'i na biyu shi kuma ما يلتفت التمسك بكثرته abin da aka haɗu a kan cewa ana haifan mai shi da yawa والفخر بوصوله kuma ana alfahari kana da cikakke بالنكاح والجاه kamar aure da kuma alfarma wanda ana son su da yawa idan kana da su kaɗan duk duniya ta abin da kamar ka da an gama tun da wanda ya da aure wanda ba da aure ka da wanda ka gani da wanda da cewa wanda ya da aure wanda bai da aure da aka ce wannan matan su hudu wannan matan sa ɗaya a ga wannan da fari al'ada ta kan girma wa mai iyali da yawa fiye da wani fita iyali ta wanda ta zama wanda bai da shi ba an ce wannan matan sa ne wannan matan sa biyu har yace da daga da na wata ko ana magana shi za ka gani magana shi da ke ba yanzu ba ni da ake ana kalli ne ko ko ko bai da auren aka zaɓe shi da an lalle lalle a mai aure kafin ma wasu gane mai da aure a shi a azabtar ba a zuwa kusa a saura auren ayyayi ayyayi da yawa na kasar Najeriya a shugaban kasa an taɓa yi mana aure amma kafin a ankara a sauran mai aure ya zama mai mata. Saboda haka da yawa wasu shugabanci yakan samu da kafa wanda yawa wanda aka ɗaura aure sarki sai da aure amma kawo kawai mutum an ɗaura aure da saboda ne shi auren shi ne girma da alfama a kuma kowace dalila ba wani kirki ba duk duniya duk wanda aka ce wannan na da aure wannan ne da aure an san wannan da ne wannan kuma da aure da mun ta zama wanda maganin sa'adar nisbati ba da duka za a yi nisbati ba ne wanda yake kokawa da suka ci wannan kwaya ta yi ba nan kula shi da aure kuma da auren da ba da haƙƙin auren kuma ma'ana na iyali ne zuwa ka tsaya da haƙƙin na kuma kawai haka nan alfarma ita ma ana buƙatar su da yawa ba ka da alfarma ɗan kaɗan gare ka mai ɗan kaɗan shi ne a gidan shi kawai da alfarma a gidan shi ne kawai za a kama sama da shi ba unguwar kuma ba za a zo ta hanyar kuma wanda sai a unguwar su amma a garin su ba a san shi ba ta ga shi ba su amma wanda a san su inda ka je ka kama kama da shi ko kai jingina da shi za a ce eh wanda wanda ka zama ana san da yawa wanda yake da kaɗan to yana bayan wanda yake
amma ne kawo to kaga bangaren aure ne ba hujja ba ku shi shar'an wa adatan kamar da hukunci wato an ittifaki a cikinsa a shari'a da al'ada cewa mai shi shi yana da samun girma a wajen mutane fa innahu dalilul kamal domin shi aure dalili ne na kamala wa sihhatul dukhuli kuma wato a yin akwai lafiyar malakutaka wa nafiyatu tafaquli kasaratu adatan ma'rufatan tun da aka yi duniya al'ada ba ta wuce ba ana alfahari da yin aure wa zamanu siratan ma'rufatan kuma ana yabo da shi a tarihi wanda suke da tafe wato da cewa ana yabon mai yau
wa amma bi shari amma kaga a shari'a wa sunnatu ma'rufa ba ai kaga sunna ce ma wata aka rawaito ta wa kada kalamu abbasin domin Abdullahi kan Abbas yana cewa sirru hadhihi ummati asraha nisa'an wanda ya fi kowa a al'ummar nan shi ne wanda ya fi ta yawan yawan aure shi ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne Abdul Aziz bin Musa Abdul Aziz bin Musa shi a wasu wanda matan su sun gula kowa yawa an koyi wani sunan shi an san kowa ya fi yawa
مشيرا إليه صلى الله عليه yana وسلم yi ne gare shi sallallahu alaihi wasallam وقال صلى الله عليه وسلم يوم قال صلى الله عليه وسلم عن أشواق تناصروا في أولي
تناسب تناصروا وتعالوا في أولي وتعالوا
فأنجزكم الأمم إذا الأهل جواب الأمة لكم حلبا
ونهى عن التبتل الله صلى الله عليه وسلم عيان علي أكوى سجنك أو يفتر أو
مع ما فيه من قتل الشهوات تعالى أقول لك السلطة لكامل شعوى وقتل البصر فلن أن تعيدهم الذي نبه عليهما صلى الله عليه وإلا وسلم وإن أول أولادي أن صلى الله عليه وسلم إلى من أجر عقل في قوله وقال من كان ذا قول من كان ذا قول duk wanda yake da wadata فليتزوج mai lalle a wuri فإنه أكب للبصر domin yin auren shi ne mafi abin da ya kare idanuwarsa وأحسن للقلب shi ne mafi abin da ta karkace al'aurarsa كان يرى العلماء ما يقرأ في الدون har ma malamai suna ganin yawan aure baya da cikin abin da za a fi mutum a ce baya da yi domin tun da magabata a duniyar su su da auren su, da auren su kuma ya za a yi kuɗi wajen ya yi aure duk sahabbai da maza da sarrafa a yau da sarrafa da shi kan dama ga ya auri mata goma sha ɗaya wacce aka yi ittifaki wacce aka yi ittifaki babu saɓani banda sauran wanda aka yi sabani a kan su da yawa kuma ya yi wa fati ya ban masa tara a gidan sa da ku ya ga wani kaga ne goma sha ɗaya ne sannan a matan a sabonsa da rabu ba da ɗaya kowanne kusan mata hudu da ne zuwa wasu dukkan babu wanda zai wasu hudu wanda da ya zaɓi sanar da wadawa shi ne yana da fati ma fiye wa fati sannan ya auri mutum hudu da ku ya ga wani guda shida wasu suka haifa masa ɗaya kuma kowanne ba mai masa ɗaya dukkan kowa fata hudu fata hudu za ta ce
قال سهل بن عبد الله sa'adu kan abdullahi sun yana cewa هل أجبنا إلى سيد المرسلين shi ma kanan da kuke gani an sa wa zara sallallahu alaihi wasallam a kan su كيف يظهر فيهن sai a wani kuma zai ce ba ya so inda kala an sa ba to in ka ce kana gudu duniya sauran gudun duniya
ونحوه لابن عيينة da wani na cewa wallahi lau kamar na rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabtu sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah zai umarce mu mu yi wa kanmu fidiya wallahi zai biya zan da ku magana ce a hadisi ai na ji ku tsoron Allah na ji ku sanin Allah amma ina aure ina ci ina sha kuma ina wani kuma ina ya wani kuma ina azumi wannan ita ce sunna ta aure ne ke ɗauko wannan ba mara ba su ji ba yau ne
ونحوه لابن عيينة haka nan irin wannan magana an faɗi da irin wuri na alƙur'ani ma Allah ya faɗa ta duka da bayan sa wato suke bayan sarkata cewa wanda zai da kullu rabba alhamdulillah min azwaji da wa dhurriyyati wa qata ayyun alhamdulillah min azwaji da wa dhurriyyati wa qata ayyun ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su iyali ya ba su ƴaƴa wanda in sun zama idan su yi
وقد كان صحاب الصحابة رضي الله عنهم masu gudun duniya suka haɓar magana sallallahu alaihi wa sallama كثير الزوجات suna da mata da yawa والسرائر wata rani da kuma kuyanci duk suna da su كثير الشكاية kuma suna da aure da yawa ووجد ذلك عن علي an haka su wanda mata da sai da abi عن da haka kanka da عمر عمر Abdullahi dan Umara da وغيرهم wani su خير شيء da irin hakan sai da kusan ba kowa ne ba zai iya kirki da matar da yawa saboda yawan matar da yawa har sai da sai da ne ke sai da ba shi kaya saboda ba kowace ciki ke zama a ciki ba kowace ciki ta saboda in ya fi girki ba za a ba shi mai saboda in ya saboda zai tsalla ya in ya fi sama ruwan shi zai da ba shi suka ce ko kullum zai fi mace ni ko kullum zan ba wata wata za su ba da wata ka ji abin da ba kai ba a an shi bai san da zai yi da ta ba irin tausayin da yake duka kansa a cikin sallallahu alaihi wasallam na yawan da ya kaddara shi ne gudunmuwa da yake badawa kenan cewa ai in matar da muke shiga ɗakin da ita ba za su zo ta ba da kai na da akan mata hudu ni kuma kike ne an ba da rama kile shi da mu da kana ba ba ba ku su ne ran ne ran su kike dan aljanna ila a wajen to ban ya ba mace hudu ya bar ta tinde ya zama shi na yi ganin cewa wanda ya raba shi da yawa in ma sai da aka daura masa aure da ita shi shi da ake da wuta wa shi saboda akwai filin magana a cikin ta bayan da ya fito wani filin magana a cikin
وقد كره غير والد ان يلقى الله عذابا
da yawa idan su sun yi addu'a cewa kada Allah ya kashe su ba su ba su yi aure ba kada Allah ya kashe su ba su da mata.
فإن قيل كيف- فكيف يكون النكاح وكثرته من الفضائل To da wani zai ce Allah gafar ta mana ya za ka ce yin aure da yawan aure daraja ce da ɗaukaka.
وهذا يحيى بن زكريا عليه To السلام ga annabin Allah ya ya an kai ya an wuce da fata gare shi.
قد أثنى الله تعالى عليه Allah da baraka wa ta'ala ya yi ne shi ma أنه كان مسرورا cewa hasuwa mazaliya mai da tarihi na hasuwa da yake katangantacce da da yari.
فكيف يجزي الله عليه بالعجز عما ترده فضيلة to ya Allah ya Allah tabaraka wa ta'ala zai yi shi da abin da kai a wajen ka maka wannan amma shi ne a yabe shi da baya yin wannan sai ke mana bayani وهذا عيسى بن مريم عليه السلام kuma ga shi ka dan bada ruwa amince da bada gare shi تمكن من النساء ya yanke ma kwata kwata daga mata ya ci aure لو كان كما قررته لنكها da abin kamar yadda ka faɗa ne a ce wato yin aure wani daraja ne ga shi ba shi da ya yi aure فعلم ku da amsa kai sani أن ثناء الله تعالى على يحيى لأنه حصوره yaban da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa annabi ya alaihi salam cewa shi hakura mahmud makadangantacce ne ليس كما قال بعضهم إنه كان حليما ba yadda suke faɗa ba ne cewa annabi wato annabi ya zama hayubi ne ba na baya da al'aura ba ga baki da أو لا ذكر له ko shi ne baya da asakari ba kuma haka wani فذكر أنت هذا مذاق المفسرين har yadda magana take an musa ta a cikin malamar tafsiri sun muka wannan fassara cewa a kura birnin ba wanda suka da yake shi ba ne baya da wato al'aura ta maza ko kuma mutumin da wato shi tsoron maza ta yake ba ya iya tsayawa ilimin ba haka ne
ونقال العلماء da da malamai masu lakashi وقالوا هذه حديثة وعيب da ta ai saboda annabi cewa mutum da Allah baya da al'awar ko kuma tinye ne ai a saboda annabi ne irin wannan ai da waya Allah ya ce ai
ولا يليق بالأنبياء عليهم السلام ko irin wannan zuba wanda dace da annabawa amince da fada ne وإنما معناه أنه ba da ma'azuma min al-dunyudi ba ma magana aure ce ba shi ma'azumi ne Allah ya tsare shi baya gani tun da yake domin Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa a halitta Allah annabi ya shi kaɗai ne da taɓa yi wa Allah ba tun da yake da taɓa yin abin da aka ce shi ba ba shi ɗaya ba
أي لا يأتيها ai baya zuwa zunubi أنه أخبر عنها amma an tsare shi ta wani yin zunubin da ba shi da shi ne ma'anar wa'aduran cin ba wai wanda baya da al'aura ba ko da shi karamar al'aura ba da shi aure ba.
وقيل مانع نفسه من الشهوات kuma an ce ya tsare kansa daga sha'awa وقيل ليست له sha'awar شهوة mutum ita ya kuma baya da sha'awar mata ma ga baki ɗaya.
وقد بان لك من هذا to daga wannan bayanin da muka ya bayyana a gare ka أن عدم القدرة على النكاح نقص rashin ikon a yin auren da waya ne shi ne ta waya ce ba ka da ikon yin auren a ba kana da ikon yi maka ce wurin rashin yin kin rashin ikon shi ne ta waya misali kamar rashin talauci wato rashin kuɗi a hannu rashin wadata a hannu da wasu suke fassara ta annabi sallallahu alaihi wasallama kamar irin su kuma ta mutu ba irin su mutu shi nashi ga kuɗin yake baya so. ya fi son gidan su zauna ba kuɗin mu ko namu kuɗin mu ke neman ba shi ne talauci kana neman kuɗin wani gawo da ɗaya da rana sun ga da ku taɗa kashe ni amma shi ma zala wadatacce ne saboda ga kuɗin shi ta baya ba wani sai na mu'jiza ko na karama na mu'jiza yana ce kofitu fashi tsirrai da rana an ba da mabutan taskokin duniya da baki da wannan mu'jiza ce a na ɗabi'a ma a cikin zuciyar kuru kuru tana kan kakani a zo a zube ta gaba ya ce ku fashi wannan aita za ta yi a bashi da kuɗin dubu da rage zai da kwaya ɗaya a bashi zinare cikin tabarma ya rabe bai da su kwaya ɗaya ba ta wannan ga kudin sha ya bayar in kai ne aka baka sai ya kai ne gida da mutum ka fara tunanin da za ka rawa ne yanzu ba za ka yi gaugawa da wasu ba bari sai hankalin da ya wata shi ko sannan ya ce hankalin da yana tashi ne inda sauran zan sami a gidan sai ya raba shi sai ce alamar sana sai yanzu da ya huta sai yanzu da ya huta dan kuma ya rasa abin da ya dame ni na ji shi na kasa ashe wasu kuɗaɗe da su da su su suka nan kuwa lantar ne suna matsayin kudu kuke a jiya gaba su sai su yanzu sakai ba kuma mu kan da babu sanar da muke yin ba sakai ba in akwai da sanar za ka ji sakai ba ina ba ga wanda zai zaune ha ko biyu da sauran makam a a darajar tana da iko hawa kuma ka hana kanka ba ka da shi domin a cikin gujin-gujin aure akwai auren da in dai za ka iya kame kanka ba za ka yi zina ba kuma yin auren auren zai iya rage ma wato shagala da ibada to aka ce kai auren makaruni ne wa duk wanda zai iya kame sha'awa ba ruwansa da zina ko abin da ya shafi zina kuma yanzu idan ya yi auren a taba wata ibada ba karatu da yasa a gaba karatun su ya zai ba domin zai iya karatu ya zai da yunwa da wahala da barin gari su zai iya amma da garin da yake yana da mace to dole ne zai ko ba da shi ba za su ita ma ya zai yi wanda kuɗin da kan ta abu kuma zirga zirga ce ne tafiya ya fara kwanaki ɗan makaranta yanzu da suna nan ba zai samu damar yi to wannan ya dace ta yin auren ya ci gaba da karatunsa in dai zai iya kame sha'awarsa ya fi akan yin auren saboda haka idan ya zama na akwai ikon yin aure kuma akwai ikon kame sha'awar aka hana ta domin kanta shagaltar da mutum wato da yin aure da ibada ko abin da ta gaba kamar da ake shafi ya fassara zalika Allah Allah da hulu yace ai Allah ta fara iyalin yace za ka samu jin Allah ne yadda kake so da neman ilimi da tsayawa akan ibadu in iyalin da wucewa ba in iyali su da yawa wasu su wani malamu ana yakinsa ba a sami mutum ruwa suke suna karatu sai ce to ga mu dai zai kusan shekara hamsin a makaranta mu ba jahilai mu ba ma mu ba jahilai zai faɗi manyan malamai kuma na Allah mu ne a wajen amma da ke ɗan zaka ne an tsaya mu su yi karatu ba an yi karatu kasuwa to kasuwa sai ta aka karba ne yau makaran gago ba kasuwa yau makaran gago ba kasuwa sai to wani kasa ga shan ruwa ba lai ruwa da shi ne ba to shi kira ne dole ka bashi kai gaba daya ki zama da daga ina kake daga makaranta ina za ka makaranta sannan karatu ne ka amma karatu ka je ka dauko karatu ka wuce kasuwa to da wani su kake kaje ka zama jahili don ka san abin da kake amma ka zama bulgari wanda za a dinga zuwa ana tiba a wajen za a tsara nan zama shi misalin abin da zai zuwa shi kamar ruwan sama da ƙasa da ruwan sama ya zubo ƙasa ƙasa sai kuma kada kada wata kawai da ya fi ta karɓa ta so ta ta shashi da zai da yashi wani kuma tsauni ne sai dai ruwan ya take shi zai ce zai daure wani kuma kwalli ne sai ya tsoka kuma ya tsara ya sha kuma ya tsara ana zuwa wajen shi na tiba yake domin ba abin da zuwa shi na alheri haka yake a cikin mutane wani ya tsoka ya kushi shi kadai wani kuma ya tsoka ya kara abin da ba na cima wani kuma abin da shi zai yi wuce kan shi bai sha ba kuma bai kara ne ya sha ba amma ya ga wuce wata to haka abin yake to idan mutum ya zauna yin iyalin zai sauya mai ibada tare da zai iya rike sha'awa kuma da su haƙƙinsa aure makaruni haƙƙinsa aure makaruni to amma kamar yadda ba za nan gaba wanda ya zama na sai iya auren kuma auren ba zai yi tasiri a ibadar ba to ka kai ya wancan shi wancan tsoro yake in ya auren yadda yake tafiya a yanzu cikin biyar Allah to abin ba zai yi ba saboda haka tunda zai iya rike sha'awarsa ya ba ta auren wannan kuma ya yi auren kuma ya bi Allah ya kora wa iyalin su da Allah ta yi to ai kaga faralar kuma ta ɗaura
بالمال مجاهدة كيسا عليه السلام wani ko kawai ya fi ƙarfin zuciyarsa ga sha'awar yana da ita ga halittar yana da ita amma ya yi ƙoƙari ya rike zuciyarsa ya yi watsi da mace ta kama Allah kawai yace da mujahada kenan kamar annabi Isa amince da mutanen shi ko gidan ba bai ba a duniya fata fata ko ɗakin kwana da yi bai mallaki kawai ba a duniya an ce da yana da ilama da kwanan sun abinci sai ya je wajen zama da sarki sai tunda da suna kan ruwa suna da yawa ni ashe wahala ba mutum ashe wannan ba zai aiki kawai sai dai wata ba ko da haka aka fitar saboda ya fahimci yin auren yin gidan zama gari ɗaya to zai iya jawo masa karnaki cikin tafiyar saboda haka ya ga cewa ya fuskanci ubangiji kuma ya zama sai ya yi baya zama wuta kai tafiya in dai ka zama maridansa ko kuma ka zama tafiya yau ku nan daga nan ku nan ku za ka ya ku nan ba ka yi ku ku zo nan da nan ko kwana duk inda ku samu ke dan bishiyarin da gida inda ku za ku ɗaura yawan ku da kawo shi ke da gari ya waye da ala ku sallah ku kama hanya shi da nuna muku izina a zuciya kun ga wannan kun ga wannan a zauna a yi ta wa'azi a yi ta wa'azi kuma a wuce haka dai ya zama ya wuce ba gida misali da ita ne da zare da kare a wari na hannu a sarrafa amma tsayin din da ita kare wa tsayi to haka hawari yawa su gaba da annabi cewa ya ga su ne su da cewa ya sha da gaba shi dai na yawo har rayuwar sa ta
أو بكفاية من الله تعالى كيحيى عليه السلام ko kuma da ya isuwa ko tsarewa daga Allah kamar yadda Allah ya yi wa annabi na shi gaba shi ɗaya ma sai aka ɗauki hankalin su gaba ɗaya gaba ɗaya ba ma ya yi musu kallon cewa wannan wata halitta ce da amma tana da tsada a sha'awar ka Allah ya ɗauke wa sha'awar mun kafa kafa shi ko annabi kita akwai sha'awar a jikinsa amma ya rike zuciyarsa ya wuka kanta saboda haka duk sun yi ba wanda ya aure a ciki
فضيلة زائدة to sai zama wato daraja ce mai taruwa كونها مشكلة في كثير من الأوقات domin ita tana shigarwa a lokuta da yawa خاصة إلى الدنيا haɗafin kuma tana sauko da mutum da duniya ya zuwa duniya ثم هي في حق من قدر عليها ومدركها to sannan kita sha'awar nan a cikin hanyar wanda aka ba shi iko a kanta mun mulka kuma aka mallaka masa ita
وقام بواجب فيها kuma ya tsaya da wajibi a cikin ta لم يشتغل وأمر به shugulan wato wani aiki nata da shigaltar da shi gabanin ubangijinsa ba درجة الحياة kaga wannan daraja ce mafi ɗaukaka shi ba za an ba shi sha'awa an ba shi iko a kan sha'awa aka mallaka masa ita kuma sannan ya tsaya da wajibin da hakkin ka mu mutu shi kan da shi da ubangijin sa ba yanzu za ka tabbata kan ya ya samu daraja mafi ɗaukaka ya zama da wajida kowace ya tsaya da hakkin sa kowace ya tsaya da wajibin sa kowace ya biya mata bukatar sa kuma sannan ba ta hana da shi tsayawa da nashi wajen sallallahu alaihi wasallam domin da matarsa da na Aisha ga shi a rajinta ga shi a kusa da ita amma ta farka ta da shi rasa kasancewar shi tare da ita ba ta hana shi don ubangiji
وهي درجة نبينا صلى الله عليه وسلم wannan ita ce matsayin darajar annabi sallallahu alaihi wasallam الذي لم تشغله كثرتهن عن عبادة ربه wanda yawan ya shigar da shi gaban da ubangiji sa ba وقد زاد من ذلك عبادة bari ma dai sai abin ya kara masa ibada dan
بتعزيز tantance su ya وإيجاده بحقوقه tsaya wata da haƙoƙin su وانتفاعه له ya nema musu abinci da arzikin su وهدايته إياهن da kuma shiryar da su da yake da karantar da su ومن سرها أنها ليست من وجود إياهن kuma na ɗaya shi ya faɗi cewa wannan bai zama yana da cikin rabon da duniya ba وإن كانت من وجود ya gani wanda ya tana daga cikin abin da wani mutum ya sa a gaba ya gani da wasu ce قال عليه السلام sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa كتب إليه مثلي من أول an samu son abu uku a duniyar ku ودل أن حبه لما ذكر من النساء وسيم sai wata magana da maza Allah ya faɗa sai dai dai dai akan cewa kan da yake an sa masa na turare da mata اللذين هما من أمر إلا غيره wanda wayannan guda biyu daga lamarin duniyar wani su da kuka yi duka idan ya yi duniya ku daga duniyar ku abin da kuke so a duniyar ku domin wato Allah ta ba ta ta'ala cewa ah, zai yake ba
واستعماله لذلك واستعماله لأيوة وصل لذلك لو أنه ليس لدنياه بعد الدنيا وجد الدنيا والذي بل لآخرته برق ولي لآخر في كلاهرة بالفوائد التي ذكرناها saboda fa'idojin da muka hada muka aboce su su da wuce a cikin aure وإذكاء الملائكة بالعيد da kuma saboda ganin haduwa da rayu don ganin da sa rayu
ولأنه أيضا مما يمت على الإجماع kuma hanyar shi ta turare bayan yana wato kawo sarki da kasuwa mutum da bala'iku. Za a sa wasu yawa yawan da suka bala'iku ta yi kan turare. Kuma sannan yana ƙara zama sha'awa.
ويعين عليه Kuma yana taimakawa kansa ويحرك أسبابه kuma kuma yana motsa kafafar a وكان وصوله لهاتين الخصلتين cikin kan annabi sallallahu alaihi wa sallam da waɗannan abubuwa guda su turare da bada أجل بيته don wani sari an kama kan shirin a bala'iku.
وقبل شهوته ko kuma kafin sha'awarsa كان وصوله الحقيقي amma kan sa na hakika مختص بذاته wanda yake ɗauki gadon sa a ومشاعر جبروت cikin مولاه shahadar da bari ko ubangijin sa ومناجاته da gadawa da shi ولذلك ميز بين الخفين saboda haka ne ma ya bambance tsakanin soyayyar guda biyu وفصل بين الحالين ya rai tsakanin halayen guda biyu وقال وكيلة wata a yi duka amma an sanya sanyi gidan ruwa na abdul sallah shi inda yake inda da yin zafin zake to a kan nan amma turare da mata don wani zai domin turare saboda haduwa da wani mata kuma saboda shirya da su da kasan gasa su da jan zuwa a irin mutum
وكان صلى الله عليه وسلم فقد فقد دعوى يا يا وشمتا في كفاية بجلسهن to kaga a nan ya yi daidai da annabi haya ya yi daidai da annabi isa ta yadda ya kare kansa daga mutumin da ba za ta iya shigar da shi kamar da ba cikin sa ba وزاد قبيلة في القيام بهن amma ya ka ina tsarin fari da daraja shi ya haɗu da su kuma ya tsaya da haƙƙin su وكان صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zama من قدر على القوة في هذا yana daga wanda aka ba shi iko a cikin wannan وأوتي الكثير منه ko aka ba shi wato ainihi da yawa a cikin haɗuwa da iyali
ولهذا أبيح الهود على الحرائر ما لم يباح idan لغيره haka ne ba aka halatta maka auren ƴaƴa yadda yadda aka halatta walinsa domin wani aka halatta masa yadda yawa su ba ya da su sun zo da kuma yi auren karawa wani ma yanzu adadin da kai haka ba amma kila abin da ke wuce iya yi sauka dole da ana harkar yana wasu yi to amma shi saboda ƙarfin da Allah ta ba su ta'ala ba za mu ba halatta mun ya aure fiye da wasu da muke
وقد روينا عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم hakika mun yi riwaya da Anas Allah ya tada shi shi kuma daga Annabi sallallahu alaihi wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama كان يدور على نسائه في الساعة من الليل والنهار ya zama yana cewa iyalansa gabaki ɗayan su a tsakanin dare da rana gaba ɗayan su كل إحدى عشرة su goma sha ɗaya ne in an haɗa da kuyayin ko guda biyu قال أنس Anas ya ce وكنا نتحدث أنه أوتي قوة ثلاثين رجلا yanzu akwai ah, su guda tara sannan kuma akwai wariya da rayhanu wariya da rayhanu kaga sun an haɗa sun zo guda goma sha ɗaya to a dare ɗaya da a dare da rana ke cewa su
قال أنس ana sai ke cewa وكنا نتحدث أنه أوتي قوة ثلاثين رجلا mu muna hira a tsakanin muna ganin yadda nan sallallahu alaihi wa sallama yake a cikin yaransa cewa muna ganin cewa an ba shi karamin namiji talatin zuwa iya ganin su wani ya karamin namiji talatin خرجه النسائي na sa iya fitar da wani hadisi وروي نحوه عن عشيرته abu rafi ma ya rabu cikin wannan hadisi وعن طاووس abu rafi ya rabu da su da su da ba a zuwa da su da ba da za a yi a ce a cikin da ɗan cikin gida ne na da asali bawa abbas ne da abbas wato sai ba maza Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma maza Allah ya karbe shi sai ya danta shi da ya danta shi kuma sai kuma zama na gidan domin da yawa akwai bawan da in ka yanta shi da shi ba ya fa'ida ya kuda na rashi ya fi son zama tare da shi maza Allah ya danta shi amma ya ci gaba da zama tare da shi
وعن طاووس an samu daga wani bawan su في عليه السلام قوة أربعين رجلا في الجماع an ba annabi sallallahu alaihi wasallam a kalmomin ta mutu arba'in a cikin ruwa ne layi مثله عن صفوان بن سعيد misalin wannan hadisi an kawo shi daga sabuwa dan sulaimi وقالت سلمى مولاته salma wata take kuyan gasta ta mada خاف النبي صلى الله عليه وسلم ليلة domin salma wato matan da suna da zaruri su kan su domin ana zuwa ana ba su suna kuma tsaye kamar yadda na aisha ta sayi barira kuma ta yanta to suna tsaye suna yanta ita wato salma banar sajiya ce da matar abin sallallahu alaihi wasallam saboda haka wasu ke ganin kan ma banar mai ala sallallahu alaihi wasallam saboda yadda suke zaune a soyayya
خاف النبي صلى الله عليه وسلم ليلة على نسائه cewa a dare da manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ibadarsa guda tara da baki daya فأخبر من كل واحدة منهم قبل أن يأتي kuma in ya الأخرى shiga ɗakin kowace kafin ya shiga ɗaya ɗakin sai ya yi wanka da ni ɗaya ko duk aka yi wani gaba.
وقال هذا Wa يبوى ba الله a duk ce wannan ya fi ƙarfi kuma ya fi ƙarfi.
وقد قال سليمان عليه السلام Annabi Sulaiman ma amince da fita a gare shi ya taɓa cewa أتوفن الليلة على Allah ne a cikin marakatai جوة الدين ya ce a yau a cikin matan da sai ya ce wa mace casa'in da tara ko kuma ma ɗari. Yana da wato mata guda ɗari ba ɗaya ko kuma ɗari da wasu
وإنه بعد ذلك kuma ya yi haka قال ابن عباس abdullahi dan abbas yana cewa قال في دار سليمان أباه بأجر رجل ma'ana a bayan annabi suleiman akwai karfin namiji dari كان له سلام لأجل امرأة domin yana da mace dari uku وسلام لأجل جنية da wurin ga dari uku su dari shida ce mutu an tsaya da hakokin su gaba
وهكا النقاش وغيره malam da kashi ya yi kaya da wani sa طبعا لأجل امرأة yadda ai magana yadda take matan annabi suleiman na aure mace dari bakwai ce وسلام لأجل جنية da wuyan ga dari uku su su dubu ne mace ta aure dari bakwai wuyan ga ta daga kuma dari uku su dubu ce
وقد كان ai لجاوب sarakuna ne sarakuna ne ba talaka ba ne in kika ga yaji wannan bi da bai wata abinci ba amma ba ka dai ba ya shi ba to sarakuna ne saboda haka in ka ci sarauta wannan sarauta ce ba irin ta annabawa ta zuhudu ta kema wato ta yan ba ba ba ba wani dangaren maiko a haka ba ake amma kuma ake samun wannan daular domin annabi dawo da irin zubudinsa da gudun duniyarsa a fuskarsa har sai da hawaye masa ne saboda yawan kuka saboda yawan kuka su da tsoron Allah cewa an tura masa mulki ko ya zai yi da mulki ne ya Allah ya tambaye shi a kan mulkin nan nashi kullum cikin kuka yake kuma yake shi ba zai bandala daga basulma ne shi Allah ya bashi sana'a da zai da cin abinci shi an koya mai kira to kira ne yake yin sana'a ya ci abinci da shi da iyalin shi da kowa da kowa da shi haka Allah Suleiman tare da zuhudar amma kuma an mallaki dukiyar an mallaki da an mallaki da shi kuma aka mallaki iyali
وقد كان لداود عليه السلام على زوجه wato annabi Dawud al'amurke da faɗa da shi hakurin duniyar ta tara وأكله من عمليته da kuma cin abinci daga aikin hannunsa رزق وتسكون امرأة yana da mace sa'in da kara hakurin duniyarsa mata auren da za ta sa'in da kara وتمت بزوج أولى حياة ya ci da kadai da mata kuriya wata Allah tabaraka wa ta'ala ba wasu da cikin al'ada da wucin cikin wasu suna al'adar wani daga kuma yana kinaya ne a kansa cewa yana da masu sakin da ta wani ba na kuma wani a kan wannan misali
وقد نبه على ذلك في كتاب العزيز بقوله تعالى إن هذا عبد له Allah tabaraka wa ta'ala ya fara kalma akan wani asiri kan da wasu wayi da ke cewa ina hada a fi da wasu kuma su na hadaran wani lalatun wayi
وفي حديث أنس ya ba hadisin anas ma عنه عليه السلام da gare shi abin ce tabbata a gare shi يشرف على الناس بأربعين an fi bita da akan mutane da abu من الطائف da yalwa hannu والشجاعة da sadaukantaka وكثرة da الدماء yawan zuwa wajen kiyaye والقوة البطيئة tsananin ƙarfi sallallahu alaihi wa sallama وأما الإسلام wannan ɓangaren abin da ya shafi aure kenan kajiyar da manzala sallallahu alaihi wasallam yake saboda alfarma haka da annabawa inda ba dan wato yanayin annabi sallallahu alaihi wasallam ba to ga shi ma sai ya yi ilimin da Sulaiman ya yi ya auri dubu ɗin amma manzala ya tsaya tara ko goma sha ɗaya domin sai haɗa goma sha ɗaya a lokacin da ya amma dai ya haɗa tara a lokacin amma waɗanda ya aura ɗin goma sha ɗaya ne ko ma su fi goma sha ɗaya ɗin. amma ba su haɗu lokaci ba kamar da na tafi da ita kaɗai ta zauna a cikin wasu don su bi wasu a zamanin sa bisa wasu ruwan masu biji ta rasu a hannun sa akwai ah, na na Khadija ta rasu a hannun sa akwai Zainab domin matan Zainab guda biyu akwai Zainab ummul masakin ita ma ta rasu a hannunsa wa'annan guda biyu ne akwai kuma wanda aka saka sannan akwai kuma wa'anda wasu rawoyin su a kansu to amma dai wanda aka yi baki a kan su ne guda goma sha ɗaya nan sai su san ta bashi yin sake ɗaya ya rasu ba guda ɗaya
وأما الرجال فمحمود عند الوكلاء yace amma alfarma ita ita ma abin yabo ce a wajen dukkan mai hankali ya harkar al'ada ai gwargwadon alfarman mutum girman sa a zukatan mutane da na Allah wanda wajen zuciya faɗa su faɗa na isa mun ce da faɗa gare shi fara da mai alfarma ne a duniya da lahira amma fa ita alfarma ba tana faɗa illoli da yawa kana da alfarma ai ko wajen wanda ba ai da wani ya samu alƙali ya zuci ko akwai haɗari fa da yawa a ciki وهو مضر لبعض الناس domin yana cutarwa da sashen mutane والآخرة saboda a akiba na ƙarshe فلذلك da ban ƙaru ban zan ƙaru saboda haka wanda ya zabe shi a ɗaya da saboda an ga mutu shi ba su sassu
ولذلك ذمه من ذمه saboda haka wanda ya zarge shi ya zarge shi da yawa wasu sun zargi alfarma cewa a ce mutum ya zama isasshe a cikin mutanensa to akwai haɗari a cikin ransa shi sa wani hadisi manzala sallallahu alaihi wasallam ke cewa kura guda biyu mai wata a sake su a garken tumakai bayan sun ji yunwa to farnar da za su a cikin wato dan a cikin wannan garken manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ta kai farnar da san dukiya da san alfarma za ta yi a cikin wani mutum san kuɗi san alfarma a cikin wani ne to farnar da za ta yi ma a addini ta fi ɓarnar da za a ɗauko kuraye guda biyu mai wata a jima ga ta Duk ɓarnar da za su ba za su ba za su kai ɓarnar da wani na kuma guda biyu za su yi a cikin imanin mutum. Shi mutum yana san alhawa domin kuma a cikin shi kuma yana san kuɗi ko in bai a hankali ba su kuma kwata-kwata da imanin.
ومدح ضده kuma an shari'a ta ta yabi wato zama ruwan zama kuma da hadisin ya yi shi وورد في الشرع مدح الخمول ya zo a cikin shari'a yaban mutum ya zama ba kowa ba وذم العلو في الارض da kuma zargin neman girma a duniya domin shi yana cewa shi a tashi hikimar ya ce kar ka so kamfara kuma kar ka so kuya kar ka nemi ɗaukaka kar ka nemi kuya yace idan ka nemi ɗaukaka to ƙarshe sai ka zama bawan ɗaukaka to duk abin da za a yi ka samu ɗaukaka da shi za ka iya yi ɗaukaka idan ka nemi kuya to za ka zama bawan kuya domin duk abin da zai jawo koyewarka shi za ka iya yi yake ni shawara ta ka zama bawan Allah in ya ga dama ya bayyana ka ka bayyana ka in ya ga dama ya koye ka ka kuya ka zama kawai ka yi sanar da yanzu aka ga dama a yi da in Allah ya koye ka kar ka nemi bayyana in ya bayyana ka ka daga yan kiriyo kana baya ba wala ka ka sun adala ni ko bi da shi da ni ba da shi kana da cewa a idan a hanya idan ya yi da a kana baya ba a in Allah ya girma ka ka girma in bai girma ma kuma karɓe ne ya je ka sai ka kuka amma in ka nemi baya baya baya a la ya zalla za ka ta abu na kai abu ne gulla ba la yake mutum zai dinga yin baya baya ba sai Allah ya bashi a baya kuma ya ce a zo jama'a da a ai da za a zo jama'a a ce da gurbin shi mun ba zai yi ba to shi ke nan sai amma da sunan ka a kai ya ai baya da kai a wurin a in har Allah ya bayyana ka shi da mutane aka rasa zuwa wurin ko a kai sai sai to in ba su zo a gane in ba a zo da wata ta gane ba a zo wajen na in ba a zo wajen su ce su don ba su kira wasu ba Allah ne shi ke kira kamar jami'a da ishirabi wasu ne wato yana zargin roƙo ciwo da jini yana zargin roƙo da bambanci da neman kuɗa kai don amaka shi karfe wani amma duk abin da ya zo ma ba roƙa kai ba ba haife kai ba ba nuna kai kai ba haka nan yace bari ko wannan arziki ne shi ka aka koro ka aka ga kai kana da zai ya ka kalla shi ga ana da ga shi ma shi Allah da ka ba to da wannan da ai ai ka kai ai ba ka kai ba ba zuwa kai ga dinga alfarma ba zuwa kai kada kai ba ko ba ko da kanka a wurin in kuma kake karɓar rashin karɓar sai zai ma shi na
wa zammul ulumi fil ardi Allah ya zance su neman girma duka tsara da aka zance Allah an nace da yayi da ulwan da ayat wala basara Allah tabaraka wa ta'ala duk wanda yake da roka da a duniya to ya tabbatar lahira ba shi mu lahira mun yi da ne ga wajen wanda ba sa neman tsoro kowa a duniya
wa kana sallallahu alaihi wa sallam qad rusika min al hikmati wa annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya azurta shi da kishima abin da ake ce da shi ba girma a idan mutane kwaye mutum in aka ce ga nan sulalai suna ne sai ya rasa sai ya ji girman sa a idan wal makanati fil fil qulubi wani makanati da kuma matsayi girkuru a cikin zukata wal azamati da girma wal nubuwati ga annabta wal jahiliyyati a wajen jahiliya ko kafin sarki abokin larabawa ne balarabe yana zuwa aikin hajji na jahiliya lokaci lokaci kuma ga shi wato zafi ne da shi yanzu na in mutum ya shiga wurin wasu sai fata-fata da shi har da yanzu ma ake ya hukunta wani to lokacin da aka tura na tura farko da mutum da zana yana kira zuwa a cikin mutunci ana zaune a maka nan da sai aikin hajji na jahiliya ya kawo shi na zo maka sai ba ka ba shi labarin ai a garin nan an samu wani lamari ya ɗaga hankalin jama'a yana tsakani kuma kuka ƙyale shi ba ku ma ba ku maganin sa ba ai ku wanda ai ku ne sa ba ai yanzu ya ina ina ganin da kuma kira mu shi ya ka zo aka magana kira na su aka ce ka zo ya ce in zuwa ka ce waye ne ke kira ka ce waye waye ka ce ka zuwa ga shi ka lalata shi ina da ka zai ka ce ka san shi wani ai ka ka ita ce kira ka san ta girme shi ta san abubuwa da suke zama magana da ba ita za ta amma ina ba ta shawara kar ka ji magana ta saboda me ce a a ina ji maka tsoron abin da zai maka kar ka je wani shi zan tsara ne zuwa take tare da aiki har ya sa kayansa don magana suna sa yana da kaya na al'ada kuma yana da kaya na haɗuwa da baki da ya sa kayansa na haɗuwa da baki ta riƙe shi ta ce ba zai mutu ba ya ce ce ba abin da zai ba suka samu da an cewa an je wajen mafarkin ba ko an zauna yau dai Allah ya samu wani rin wato maganin wanda ya dame su. Nan suna nan salama cewa sun ce ya sa riga ya sa alkebba ya yi da tsakar rawar jama'a to yana tunkarin inda shi wanda mutum yake daga inda suka haɗa ido da za da bai da za a yi da shi shi ta su ya sa suka ke rubuta da suka kamar wanda suka daɗe da samu da suke buska da komai ya kama hannun ba za a sai da rawar da shi a shi wannan sa kuma sai dai zuwa kamar ba a wata jiya haka yi kasa su sa wajen da su da bai su ce san wannan bai taɓa yi kowa haka ba kamata yadda ya zo sun sani shi amma kaza kaza kaza kaza karshen zai ke neman na wanda aka ce za a haɗu ya ce za a wani ya ce a a ji abu da suka faɗa wannan bai kamar ne a ji abu da faɗa wannan bai kamar ne ai wannan shugaba ne ai kaza kaza kaza lami lafiya aka rabu da shi
wa ba'adaha wa ba da hada kuma ba tun kafin annabta ba za a yana da wannan da kuma bayan annabta mu yukallibunahu ka gare ka suna kare kashi wa yuduna suna sahabahu sukaka a fansa wa yaqsiduna azahu fi nafsihi kuma suna neman ta a kan kansa ma shi ma su ce shi yatan ya ta ƙaure hatta idza wada'ahu amma da ya fuskance shi abamu amurabu sai su gina gwada kansa mutum yana da shi yana da ba da ba za a waye wannan ni ne duk kuma fiye rubu a wuri kuma so yake jirin ma shi amma in baya ya ce shi ne za su zai a yi har ma ya shi da shi kansa amma da sun haɗa nan fulani suna ba ya iya har ma lalace da wajen ba zai iya kuma ba wa qadaw hajatahu kuma inda wani abu yake tuba a don su ya ce na kaza sai sun biya ba
wa akhbaruhu fi dhalika ma'rufatun labaran annabi sallallahu alaihi wa sallama wato a cikin wannan sanannu ne da yake musamman shirin wanda zai kama nan gaba magana su da Abuja cewa Abuja ya faci da kuma wani ba kauye ya zo sai da rakumi ba kauye Abuja ne da shi ya tsaya masa sayin banza saboda ya san a garin ba mai iya sayi kan sayin ba kawai ya cewa an mace yin wulaƙanci ce ba na cewa wani ku zai da duk inda ya je a da an ji a cewa ya ta fi an na da wuta a da ta fi yin zan yi zai a kan sai duk inda ya cewa ba kawai ne ya sai zai koma da lafiyar nan sai ya haka ne su ba da ya yi da ya yi da ya fi ka je tila na kafa a kafa wai ba yau da gashi ya karɓe mai rafu ranar kafa ta sama ya zo ya zage mai ya zare mai da abinci san ma bai ba sai ya zo da zan ka abaye shi ne da ya fiye da zai sai wasu kuma ɗan son su ga haɗa haɗa wasu su zo su kai ma lada da wani mutum ya ce ya ce ta kaza kaza kaza suke baka samu wanda zai karɓa wacce ai ban ba ya ko ne wanda ya da gebi a zaune su da ko ne wancan mutum su gaya wasu su su gaya za a yi sai zai samu zara su a rafashi da shi wace ne cikin ne ba ciki ta ta ta hanyar da abu na kan kuma na zo ya hana ne ciki yanzu yana yana ce yana cin cikin mutanen sa nan sai ba za su mutu sai aka biyo kallo a gaya ta ne shi kuma ba shi yana cikin lafiyar su ma'ana jama'a ana zuwa a fitin sai ba za su a kan kai ina kuɗin mutum ne yake nawa ne yake rubuta shi kaza ne shi kaza ne shi kaza na ba za mai daga aljihu ana kallo shi na rawa ya ɗauko kuɗi ba za a ce wa kawai nan kashi ya karɓa ya yi kaza shi haka wata shi haka ya yi tafiya suna ba za a biya shi ya an yi kiro amma fa yau aure an na ba mu kuɗi ya ce ya rai ya ce muhammadu shi na mutum shi ke da ban jama'a ya umarce ka ka razana ka kasa zuwa ya ce wala ko kai ne ai sai ba shi kadai bane wallahi a saman tsoron amala ne ba taɓa ganin amala ne in ya buɗe baki bakin dukkan gudun suke ji kuma jira ake kaɗai in hana wannan amala ne ko kai ne shi ne mazala yake tsuguri da ya kai mazala ba shi kaɗai yi wata shi ne sa yana sana bin iya cewa ta ba sai ka kuma sai ne mazala ya yi ba sa wa rai da mazala ya yi shi ne tsuguri da ya kai
ويأتي بعضها nan gaba za mu kawo wasu daga cikin waɗannan kusoshi وكان يبحث ويفرق برؤيته من لم يره wanda bai taɓa ganin annabi sallallahu alaihi wa sallama ba yana girgiza da tsorata saboda ganin annabi sallallahu alaihi wa sallam za ka iya ganin shi kan tsoron kala كما روي عن قيلته kamar yadda aka rawaito daga kailatu أنها لما رأته فرئدت من الفرج cewa ita kailatu lokacin da aka kawo ta gaban annabi sallallahu alaihi wa sallama ta haɗa ido da shi kurki da sai aka sa ta jikin da ya kawo masharkita min alfaraj saboda tsoro قال يا مسكينة ne عليك ba za a yi dai da muskina su alaikin suke da cikin baiwa Allah cikin kuma na cikin su
وفي حديث أبي مسعود a cikin hadisin abu masaudu أن رجلا قام بين يديه wani mutum ya zo kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta da yin magana فقرئد ko ko ida su aka sa shi bakar kata zalla ce shi magana sai ka ya ka tsayawa da tsayawa فقال له هون عليك فإني لست Allah ya ce kwantar da hankalinka ba gaban sarki kake ba ba gaban sarki kake ba gaban magana ke tura gaban dan wata balala da yayi ne kin fashiyan na ba kowa da ni ba ka fice da ce kai magana dan wata balala ne sallallahu alaihi wasallam الحديث ka karanci hadisi har zuwa karshen sa فأما عزيم قدره بالنبوة to amma kuma girman darajar sa ga annabta وشريف منزلته da بالرسالة daukakar matsayinsa da manzanci وإنافة رتبته بالاستفاء da nisan والإكرام da nisan darajarsa saboda zaɓin sa ga Allah tabaraka wa ta'ala yayi da kuma girmama shi a nan duniya أمر هو مبلغ النهاية to lamari ne wanda ya kai matuƙa a ƙarshe وهو في الآخرة سيد ولد آدم sannan kuma an ji lahira shi ne shugaban kayan adam gaba ki ɗaya وعلى معنى هذا الفصل نظمنا هذا الاسم بأصله to a ma'anar ɗaukakar ma maza Allah da fifikon a kan halitta gaba ki ɗaya a kan shi ne wa muka tsara wannan kisibin gaba ki ɗaya Kuma sha Allah.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سمك الله mutum ne ya tashi daga bacci an kira a salatu ya ɗau abin ya ɗau abinci ya kama shi malam ne ne hukuncin azumi Yana da kan abin da hudu ba. Ko yana da kan abin da ya hudu.
haka dai ba Ha?
kare wala Allah yana da ya san an kira a salatu Ya sa kira a kan wanda yake da kan alfiya mai gudu ya ga abin gida da kai da tsoron kai wannan ba da ne a kan duk wanda yake da abin da kawo yana da kan alfiya mai gudu ko ya tashi a cikin yana da kan idan ba ta mali shi da tsoron lokaci da kawo wannan ba a kama shi da yin ba a kashe da bara ba kuma ba wanda yake a kan amma ya samu gudu ta karkashin ana yi wani wani tsala ya maka ya da don a kada wani wani ne kuma a ɗaya da ne haka ne duk da ya bari a cikin haka ne ta haka duk da zai kai ta kai amma ba a fara ba yana cikin ne za ta yi ba ta ba Gani ne wa haramun. Suna kamar da.